الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيعك والسلام عليكم ورحمه الله barkanmu da saduwa a yau asabar talatin kenan da wata ko ɗaya ga wata watan watan watan arabiya talatin ga watan rabiul awwal watan uku shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daida da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiya darasin da ya gabata ina jin wani kammala magana ne akan ilmu'in na sarf haka ne ko idan za mu tafi yau علامة الجزم هو في مكان التوحيد علامة الجزم سنة هو متكسي توحيد تمرينات تمرينات علامة الجزم ya kawo alamomi guda biyu da suka shafi aljazmi ko na farko asukun alama ta biyu kuma alhanku asukun zai asli wal jazm wal hanku al'ullu mumta استعمل كل فعل من الافعال الاتيه في ثلاث جمل مفيده بحيث يكون في واحده منها مرفوعا وفي الثانيه منصوبا وفي الثالثة مجزوما والضبط بالشكل التام في كل جملة wato kai an sami ka aiwatar da kowane fi'ili istami aiwatar da kowane fi'ilin min al-af'al al-atiya kowane fi'ili cikin fi'ilai da ke tafi fi salatu jumalin mufida cikin jumloli guda uku mufida kowace kowace zama mufida bi haythu yakunu fi wahidatin minha marfu'an a jumla ta farko ko ɗaya daga cikin zama marfu'i wa fi thaniya mansuban ta biyu zanto mansubi wa fi thalithati majzuman wa dhibhu bi shakli tam kuma kai masa wasali cikakken wasali shi kullu jumla a cikin kowace jumla ga fi'ilai din nan yadribu tansurani tusafirina yabnu tarbahuna yaktari yabqa yasbiqani نعم تسوي فرد يضرب نعم يضرب محمد الحمار ويضرب هذا من يزم مرفوع لقلوبه من الناس بالجهد من الجسد يكون كفاك يزنته منصوب لن يضرب محمد للحمار أنا يضرب يزن فعل مضارع منصوب an gane ko bi dukuli man alayhi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira jamin jiddan sai kuma zan san mai masbu man inna muhammadan lam yadrib himara yana yadrib ya zama majzum bilan wa alamatu dalbihi as-sukut wannan yayi daidai sai kan qur'ani تنصران نعم ايه كلمة الجواب كبير حنكلي كان كان موتشن كمان لك بيكون شيء كوتشي تنصران تنصران cigaba cigaba najeriya wani jan sun sura ne sun sura ne kun dubuwa tsarin al'arci ne sunanta da larabci ba a wadda bin wannan kafin hujjan tsari sun sura ne ummahuma ba su kenan ba ina ga wannan zai fi al-insani tansu rani mumka to kaga nan gurin tansu rani ya zama fi'ilin mudari'un مرفوع لخلوه من الناصب والجزم وعلامة رفعه ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون دليل جدا وكما كانت ظنته منصوب لن تنصرا أمهما البنتان كان مثل لن تنصرا أمهما حكى على رسول يعي سيدنا تنصرا فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه حد النون جميل أهلتكما إذا أنتم مجزوم نعم eh a bayan ka cire jumlar ma gaba ɗaya da muke filin shi ne filin san tsoro da ake son kai sarrafi da shi na ummahuma mumtaz lam tansura ummahuma lam tansura wato kaga nan gurin shi ma ya zama majzum wa alamatu jazmihi harfin nuni wato harfin nuni yakan zanto alama ta nasaba yakan zanto alama ta jazma ya danganta ne ya riga fi'ilin zuwa إذا سبقه ناصب فهو منصوب بحذف النون وإذا سبقه جازم فهو مجزوم بحذف النون كده ابن مالك يقول وحذفها للجزم والنصب سمع وتشافي نون بالنون يكن زنتو علامة كي تنسبة علامة كي كما تجزمة shine wa hasfuha bil jabri wan nasl sima kalam takunu li taruni mazlima Allah ne ko to sai mun gama da tansura ne kan tusafiri tusafirina tusafirina na'am tusafirina na'am أنتم تسافرين إلى المدرسة كل يوم جميل جدا تسافرين في ذنته مرفوع بخلوه من النافذ والجازم وعلامة نفسه وعلامة رفعه ثبوت النون هل تريدون أن تسافرين إلى المدرسة؟ هل تريدون أن تسافرين إلى المدرسة؟ shin kina so ki tafi makaranta ne? Shin tusafirin ya zanto mansur بدخول أن وعلامة مثله حرف النون قال سمعكم أنت لم تسافري إلى المدرسة أنت لم تسافري بتجي مدرسة ممكن لماذا مجزوم بحرف أمن أمن جنبه يبني يبني wato zai duka sai ya karubu karuba ya karubu da na ya dumin shi kusantar abu shi ne ya dumin na shekh ya dumin waktin imtihan mun ta wato lokacin jarabawa ya matso kusa a nan gurin ya dumin ya zama marfu'un marfu'un ne maza مرفوع مضمة أها مقدرة على ماذا؟ منع من ظهورها الثقل ممتاز منع من ظهورها الثقل كيف من منصوب لن يبنو وقت الامتحان ممتاز يبنو ده كتي يعني يعني هو منصوب بفتحه an gane ko sai kuma zanto majzum lam yabni lam yabni an bai ta koyar zama majzuri bi harfi bi harfi alwahi eh ko kace bi harfi al-akhir bi harfi al-harf al-akhir wato ta hanyar shafi harfin tasbiya mumtaz wannan yayi tarbahuna tarbahuna daga arzuku ne riba to kaga dai bahaushe ya hausantar da kalmar ne riba arribsu na'am an أنتم تربحون في تجارتكم جميل تربحون مجزوم بثبوت النون وذلك لخلوه من الناصب والجازم أها أنتم تريدون أن تربحوا في تجارتكم تريدون أن تربحوا إذا أنتم منصوب بدخول أن وعلامة نصبه عبد النون مهم. في تجارته ممتاز أنتم لن تربحوا لن تربحوا مجزوم بهذه النون أنظره ولا الدنياي يشتري نعم آه يبدو يك أنا هكذا كبا أشتري بدل يشتري وهي وهي آه يشتري محمد كبشا ممتاز يشتري أنا من يهرمته مرفوع مرفوع بماذا؟ إليك تنبأ آه مرفوع مرفوع بالياء يشتري مرفوع بماذا؟ بضمة مقدرة أرجع ترمانها من ظهورها منها من ظهورها الثقل الثقل ده الواو ده الواو منها من ظهورها الثقل اما الان فيها التعذر منها من ظهورها الثقل جميل يشتري محمد خبشا كبشا فعلا سوء يشتري فعل مضارع مرفوع وذلك لخلوه من الناصب والجازم وعلامة رفعه وضمة مقدرة على آخره منها من ظهورها الثقل تبلغ تؤتي بنت منصوب تكرر منصوب لم مرفوع من يشتري محمد كلبا yayi Muhammad ba zai taɓa sayan kare ba inda kan kare haramun ne sai shiga ya yi daidai haka man yashtariya Muhammadun kalba wato kaga nan gurin yashtariya فعل مضارع منصوب بدخول البني وعلامة نصبه فتحة ظاهرة ما كان مسؤول عن أوله تقول إذا كنت سوى مجزوم من يشتري بل كتب لم يشتري سيدي لم يشتري إذا كنت يشتري فعل مضارع مجزوم بدخول البني عليه وعلامة زوجه حرف الآخر لأنه مؤتل ممتاز wannan ne haka za a faɗa wajen yi buka haka za a faɗa wajen yi buka ne duk makamantan sun gabata ko da ke yi buka irin su bai gabata ba a baya amma ya su buka ne abinda haka ce a san turani shi za a faɗa a ya su buka ne an gane ko to amma ya buka irin sa bai gabata ba a baya idan idan muna nufin sai mun samu abin da yake karshen sa alif ne amma idan muna nufin mutai to shi ma yastari ya shiga cikin su sai dai sukan ta bamban domin da yastari da ya gano suna yin tarayya da juna لأن كل واحد منهما تظهر على آخره الفتحة أما يبقى قوى فتحة بعد بينا إذا يمسك بينا أتنبه إن فتحة فيها أظن أنها وبعض المكان القومي من جمل الآتية فعلا مضارعا مناسبا ثم بين علامة إعرابه abin da yake so a da ba komai ka cike kalmar da wani fi'ili mubari'i fi'ili mubari'i din ya zanto ya dace da wurin kuma ka bayyana alama ta liradin sa da yake alkasul sai ke dukkan ila nafsihi wa watani alkasul ne yake wa kanka da yake wa kasarsa alkasul da mutumin da yake mai tsiya kasala ila alkasul نعم يضعف نعم بذل tun da ba kuma ya ce kaza ya kamata sai ne mudari din da musa musan sai ne mudari din da yana ta'addi da ila wanda ba uku ya ba uku ba ya ta'addi ma idan mun dauke ba uku ya ba uku ya ba uku misali an tafi shine ya dage da nan sai wa wata ne kuma Allah ba zai ba قيل البر والبر كما بها تحديد إلى وتحديدها ما بها تحديد الحرف يؤدي ما بها تحديد ده بإله dan haka yace azahu yu'jihi ba sai ka kawo harafin zai ta'dil shi ba yau wani sai wannan yayi asa ilayhi yusidu ilayhi kaga asa afilan asa ilayhi ta'dida ila anan da kace alkasulu yusidu ila nafsihi wa wasali ko ta kama wannan dole sai yusidu ya kar da yake tuta kuma kasar ta yake tuta ko gari ta yake tuta sau a sakamakon kasalar take sanan wurin fi'ilin mudari yake yusidu يعني انتم مرقوب له لقلوب من النافذ والباجل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جميل فيكما لم ددك المجد إلا بالعمل والمثابرة لن إذا كنت a haka idan ka ce lan tamamal majda illa bil hamd al musabara yayi lan tablugu al majda illa bil hamd al musabara shi ma yayi eh bada bani lan tudrika sai dai ka ce tudrika adaraka yudriku haka sai ne mudari in sai adaraka yudriku lan tudrika al majda illa bil hamdul mutawara fikri ma'ana ba za ka sami mutunci ba ba za ka sami girma ba illa bil amali sai ta hanyar aiki wal musabara da nacewa al musabara kenan nacewa bisa amma ne wannan yayi idan mutum ya tabi ne ba ka fi da mudarin ne mansubun bi rukuli dan alaihi wa ana mutum mutum ne ta fatan zahira aka mutum da yaka haka nan ta buluga duk ne imanin za ta kuma ɗaya abin mai harin da zama ɗaya asabiku na musulmi duk duk mai tarihin sabiki asabiku na musulmi aboki da yake akwai kalashi ta abokan ta kasa mai yake mai tarihin sabiki yadda haku mai tarihin sabiki ko yakan yi farin ciki a sakamakon farin cikin abokinsa mutum ya farasu a marfu'u da kulubi lil nasi wal jazm wa alama tarafihi fatatun araban mutum zahir mutum الفتاتان المجتهدتان الفتاتان المجتهدتان ددت دك أباهما تشاهدان ومن يهي تشاهدان أباهما يهي تقرمان أباهما فيما يهي تطيعان أباهما فيما يهي المهم ده كاسو لي مباركي wanda yake ya munasaba da wajen sai da mubarak da zai munasaba da wajen kuma lalle ne zan so cewa lahika bihi alif tasliya tusa'idani tuti'ani tukrimani abahuma duk yayi in mun ce tusa'idani ko tuti'ani ko tukrimani dai shi ne mudari ne marfu'a bi quluhi min an-nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi subutu nun fi akhiri an gane ko gane ba sa cewa annun kawai ba sai alamatu nisbihi annun ba sai ce subutu nun dan abokin zance ya fahimci kifin wannan ne rabin shine hazfun nun da subutu domin idan ka ce hazfun nun wannan ya nuna akwai nunin zai tashi ta aka yi dalli irabi amma da za ka ce adamin nun rashin nun sai zanto ba lalle bane zanto tashi ta aka yi dama san babu ita to kuma in dama san babu ita sai zanto rashin ta kuma ya zama alama in akwai ta ne aka shafe sai zama rashin ta zama alama ta irabi الطلاب المجدين المجد daga cikin mutane mai kokari shine almujid bidan ki da almujtahid daga aljiddu ne bi kasrin jim wato yana nufin kokari ko kwazo ko himma kamar yadda jadd ko bi fatiha ya zanto yana nufin girma tsokarsa wa annahu ta'ala jaddu rabbina wato girman ubangijin mu ya bunkasa shine ta'ala da girman sa amma aljiddu ya zama kwazo ko kokari an gane ko المجدون ما تقول لي حتى الله المجدون ده انا ما تقول لي كذا كذا وطنهم يخدمون ممتاز يخدمون وطنهم يخدمون وطنهم ولا يعني هذا يخدمون في مفعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون أنتم يا أصدقائي دبكت بزيارتكم أنتم يا أصدقائي دبكت بزيارتكم ونزل لي داتي دمن قلت ممتاز أفرغ بزيارتكم يعني أفرغ بزيارتكم من عمل الخير فإنه فإنه من كركم أنت كركم أنت فعل مضارع إيه أكيكو يوم زي داتي دولن ده يأتي كتاني فعل مضارع مناسبا بل فعل مضارع ملاحق على قومي بقى من عمل الخير فإنه ينجح يعني يفرغ بدل أجانا معنا يقول كنت كباب دجاي إذا أتاك إذا أساءك بعض إخوانك فلا فلا تغضب والله يعني يكون الناس يوصل حديثي عرف لي فقال لا تغضب فردد فردد مرارا فقال كنت تغضب فلا تغضب إذا أساءك بعض إخوانك فلا تغضب ممتاز يسرني أن تزور إخوانك ممتاز أن تكرم إخوانك تكرم أن تنبو إن أديت واجبك إن أديت واجبك نعم إيه تنجح وتكبب إن أديت واجب واجبك تنجح إذا تنجح في مضارعين مجزوم وعلامة جزمه السكون ما هو سبب الجزم؟ آه جواب الشرط لأن إن شرطية عديت وأن الجملة كتا شرطية عديت واجبك إذا تنجح في جواب الشرط لما dadas abin amsi lima dadas abin amsi lima ne lima ko kuma to zan yi cewa nan gaskiya ne gaskiyar ku kafin ne gaskiya nan ne nan abin amsi nan musafir ko shaka ba wannan ne musafir abin amsi أنت يا زينب بدست واجبك تؤدين واجبك ممتاز تؤدين واجبك إذا زرتموني إذا زرتموني إيه أزركم ذاتك أزركم دومي هذا هو الجواب من الشرح أزركم إيه كو أفرح بكم مهما أخفيتم مهما أخفيتم دك يدك قوي عباتكم وشركوا يظهر يظهر أما عندكم والله ما تكون عند امرئ من خليقته وإن خالها تخفى على الناس تؤلم ويبدو أنت يبقى لغة الجاهلية ممتازون الجندوان إليه كانت تفهم فصلا في المعربات المعربات karanta mana musamman.
اسم يعرب بالحركات وفعل يعرب بالحروف جميل wato al-mu'rab a takaice kamar yadda gabata baya shine ma ya tagayyaru akhiruhu بسبب تغير العوامل الداخلة في عليه dukkan abin da karshen sa baya tabbatuwa wuri guda ya tagayyaru min ar-raf'i ila an-nasb thumma ila al-jazm an gane ku hadha idza kana fi'lan aw yataghayyaru min ar-raf'i ila an-nasb thumma ila al-jarr hadha idza kana isman ذلك لأن الجر لا يدخل إلا في الأسماء والجزم لا يدخل إلا في الأفعال كل ما يتغير آخره من حال إلى حال فهو المغرب هنا تلك المغربات كتب يوني أقول كتم يغرب بالحركات أقول لك الجواب كالشمس سحين الحركة يتغير من من الرفع إلى النسب إلى الجر إذا كان اسما أو من الرفع إلى النسب إلى الجزر إذا كان فعلا سواء كانت هذه الحركات ظاهرة أو مقدرة قد تكون هذه الحركات ظاهرة يتلفظ به المتكلم وقد تكون مقدرة إما بسبب تعذر وإما بسبب الصفة أما يتقول wannan kismin yu'rab bil harakat wa kismun yu'rab bil huruf akwai wanda ke yana yi da irabi ne ta hanyar harufa na bil harakat yu'rab bil huruf an gane ko to zai bayani ne sai kin وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا القصد أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفسيره في مواضع الإعراب في مواضعهم nisa da ke kace fi mawadi al-iraq dan ne to kuma lo min sarf kuma idan yi idan yi zama mudaffa ya mu da ne
في مواضع الإعراب والمواضع التي سبق ذكر أحكامها ذكر أحكامها في إعراب تفصيلا ثمانية وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهذه الأنواع التي هي التي هي مواد الإعراب تنقسم إلى قسمين القسم الأول يعرب بالحركات والقسم الثاني يعرب بالحروف وسيأتي بيان كل كل نوع منهما تفصيلا wato cikin wannan fasalin wato hikimar kulla shi kamar an yi bayani mai filla filla sai kuma a maimaita kanun labarai duk bayan ka gama jin shi filla filla sai a maimaita maka kanun abinda aka faɗa a ware shine za a jumla shi shi yanzu wa aqulu arada al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi hadha al-fasl fasalin أن يبين على وجه الإجمال هنا سو يبين mana a jumlace a takaice حكم ما سبق تفصيله hukuncin abin da bayanin sa filla filla ya gabata ni mawadi al-iraq aw la dal irabi wal mawadi allati sabaqa dhikru ahkamaha fil irab tafsilan thamaniyah wuraren da bayanin hukuncin su na irabi ya gabata filla filla guda takwas ne na farko al-ism al-mufrad an fahimta ko mun ce al-mufrad anan gurin ma'ana ma laysa bil mudaf wa la tabihu bil mudaf da zama mudaf ba an kane ko yayi bayanin yadda al-irabin sai yake jam'u takfir yayi bayanin yadda al-irabin sai yake sannan jam'u muhannas as-sali sannan al-fi'l al-mudari alladhi lam yattasil bi akhirihi shay sannan al-musanna sannan jam'u al-mudhakkar as-salim sannan al-asma'u al-khamsa sannan al-af'al al-khamsa duk wannan ya bayani a takaice da haka ce al'isim na mufura ka riga ka san hukuncin lirabi yana cikin abin da yake lirabi ne bi maza bil haraka yurfa bil damma wa yunsa bil fatha wa yajru bil kasra الجمع المذكر الجمع التكسير فيما هكذا عن ذلك يرفع بالضمه وينسب بالفتحة ويجر بالكسرة جمع المؤنث الثالث يرفع يرفع بالضمة وينسب ويجر بالكسرة إيه هذا المهم هذا لك هذه الحركات إلا أن حركة تنوب مقام حركة أخرى جنب الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو هكا يرفع بالحركات يرفع بالضمة وينصب به عن ذلك ويجزم في بالله السكون ممتاز يجزم بالسكون أم المثنى الاسم المثنى يرفع بماذا؟ بالألف وينصب ويجر بالياء كذلك يعرض بماذا؟ بالحركات أو بالحروف بالحروف جميل جدا كذا في يعرض بالحروف لا بالحركات هكذا إذا كتبت الجمع المذكر الثالث يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء كما كذا نقول يعرض والأسماء الخمسة الأسماء الخمسة ده أب ده أخ ده أم إلى آخره ثم هذه الحركات الأسماء الخمسة كلها تعرض بماذا؟ بالحروف لأنها ترجع بالواو وتنتم بماذا؟ بالألف وتجر بالواو ممتاز الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة مع حركاتها تعرض بماذا؟ بالحروف كذلك ma'ana waɗannan abu da sun gabata filla filla da bayanin su kowanne yanzu zo ya jimla sai su don ka tashi gida biyu ɗin ya ba mutum sauki domin da ka tashi ka kalle su suka da allafi to rabu bil huruf da kuma allafi to rabu bil haraka sai da ka samu saukin haddacewa a wajen karatu shi ne hikima shi ne yake wajen kasin wala ta kuma yana kasin al-awwal yu'rabu bil harakat wal kasim al-thani yu'rabu bil huruf wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma تفصيلا بيان كون نجاتنا في الله في الله قال
المعربات بالحركات قال الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر من شيء وأقول الحركات ثلاثة وهي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بحذف الدين وقد علمت ان المعربات على قسمين قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالشروط وهذا شروع في بيان القسم الاول الذي يعرب بالحركات وهو اربعه اشياء الاول الاسم المفرد ومثاله محمد والدرسي من قولك باشر محمد مشتركا فباشر فعل ماضي مبني محل فتح لا محل له من الاعراب ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة والشرط مفعول به منصوب وعلامة نفسه الفتحة الظاهرة وكل وكل من محمد والشرط اسم مفرد اسم مفرد ممتاز wannan ai baya baya bukatar wani tafsiri نعم الثاني جمع التكفير والثالث التلاميذ والدروس من قولك حسب التلاميذ الدروس مم.
فحسب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب wato ba haka ce fi'ilu madin ba
فعل ماض sai dai fi'ilu madin da wani fi'ilu madin ya zama mudaf wal mudaf ilayhi amma fi'ilu madin ya zama annatu wal mawdu wanda shi ne larabcin ya zama daidai Eh.
فحسب فعل ما- فعل ماض مم.
مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وثلاثين فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ممتاز والظروف مفعول به موجود وعلامة رفعه الفتحة الظاهرة مم.
وكل من وكل من تلا- من التلاميذ والظروف مم.
جمع تكسير مم.
الثالث جمع المؤنث السالم ومثاله المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات بالصلوات مم.
فخشع فعل ماض مر- فعل ماض مرجوع على الفتح لا محل له من الاعراب مهم.
والمؤمنات فاعل مرفوع مم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مم.
وفي حرف جر مم.
والصلوات مجرور به وعلامة جره الكسرة الظاهرة مم.
وكل من المؤمنات والصلوات جمع جمع مؤنث سالم جميل الرابع الحادث الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره وينزل إذا كذلك ذاك في جمع مؤنث سالم كو سالم ما نقول لك سالم saboda سالم din ne kafa da ne na jam ba na mu'annas ba ممتاز الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مم.
ولذلك يذهب من قولك يذهب محمد فيذهب فعل مضارع مرفوع بتجرده من النواصب من الناصب والجازم مم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مم.
ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة هذا كله تفصيل ومزيد بيان فيما يتعلق بالقسم الأول الذي يكون إعرابه بالحركات وذكر أنه يندرج تحت هذا القسم أربعة أشياء الشيء الأول الاسم المفرد والثاني جمع التكسير والثالث جمع المؤنث السالم السالم والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يكون إعرابه بالحركات وهذه الحركات إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة إلى مدامينك وإما أن تكون في محلها الأصل وإما أن تأتي نيابة عن حركة أخرى فمثلا في المؤنث الثالث الذي يرفع بالضمة وينصب ويجر بماذا؟ بالكسرة فنحن عندما نجر جمع المؤنث الثالث عندما ننصبه بالكثرة إنما جئنا بهذه الكثرة للنيابة عن الفتح فإذا عندما نقول الإعراب بالحركات فنحن ننظر إلى الحركة من حيث هي بغض النظر عن كونها في مكان في محلها الأصلي أو إنما جاءت نيابة عن حركة أخرى فالكثرة هنا جاءت نيابة عن الفتحة حيث تعذر مجيء الفتحة تأتي الكثرة متميزة عنها وفي كل الحالين كان الإعراب بالحركة ونحن يهمنا أن يكون هذا الإعراب بالحركة سواء كان في محله الأصلي أو جاءت نيابة عن غيرها سواء كانت هذه الحركة ظاهرة أو كانت مقدرة wannan kashi guda hudu kenan gaba daya wato abin da kawai ake kula da shi kasancewar haraka ita ce alama ta lirabi an gane ku sai kashi da biyu aha ina ne ma dai ina so kasancewar shi dama yana da biyu ne shi ne ma dai shi ne ma nan lama halala wani mai rafi kasancewar shi dama shi ma bani ne ne da shi da harafi kasancewar kowanne mabani ne sai da dace la mahalla lahu min al-i'rab har ko shi ne amri domin kasancewar sa mabani ala al-sukun kuma sai kaga an ce la mahalla lahu min al-i'rab yani kan din ne mabaniya na'am al-asl shi da ma yaro bin harakat الأصل في kana إعراب tsammanin cikin abin da yake bayana bukatar wani dogon bayani ma na'am الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه مم.
قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون مم.
وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء مم.
جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره wato karka dauka wannan wani abu ne sabo daban duk karin bayani ne akan wanda ya wuce baya da ya gane waɗannan ababe guda hudu al-ism al-mufrad jam'u at-taksir jam'u al-mu'annath salim al-fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih fi sai ce kullu ma turfa'u bi dhamma in an tashi musurfa akan kawo dhamma ta zanto ita ce alama ta dhamma din wa tunsabu bil fatha وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون طبعا من ده من سنتي هيدا هي مدن الجر زي كان اسم المفرد ليه ده كومي جنب التكسير ده كومي جنب المؤنث الصالح بره ما ده في ليه مضارع يتم في ليه جر ما تكسر haka kuma nan gure idan an ce a'a idan kuma ya ce wato ainihin tukko da tujiban da suko mara da masa ana magana akan menene irin mubari inda da na tafi da ya sani kai dan wanda da kuma da asma ke ma ke ma ta halaka da suko ke ma ta halaka da jazmi sai ce wa karga an zalika ta wannan shine asalin hukunci amma ko da irin asalin hukunci ai ya samu wani abu ya fita daga asali wa kharaja an zalika salatu ashiya akwai ababai guda uku da suka fita daga cikin al-isar al-am hukunci gabanni akwai wani abin da ya fita kaman guda uku na farkon su jam'ul mu'annas salih wanda yin sau bil kasra kaida ko an saba ayi nasaba ne ta hanyar mai fataha wal ismu alladhi la yansarif da suna wanda yake manu min as-sarf wanda yukhfadu bi madha bil fatha wanda ke haka mata ai kafda ne ta hanyar ne al-kasra wal fi'l ma mudari' al-mu'tal al-akhir yujzamu bi hasbi akhirih wanda an saba ai jazama ta hanyar kawo as-sukun to kaga wannan khurujin min al-asl wa illa fal asl kana yanbaghi bal yajib an يكون أن يكون الجزم بالسكون لكن هنا صار مجزوما بحذف الآخر هذا خروج من الاصل wato an fita daga asali kenan kamar waɗansu mustafin ya sanya nan gudu sai ce ne wa aqulu
wa aqul al asl fil asma'i al arba'ati allati tu'rabu bil harakati an turfa'a bil dhammati wa tunqaba bil fathati wa tunqaba bil kasrati wa tujzama bil sukun hada huwa al asl amma al raf'u
فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيه فرفع جميعها بالضمة ومثاله ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات kaga محمد اسم مفرد الاصدقاء منين جمع تكسير ne المؤمنات جمع مؤنث ثالث هو اللي يزن مرفوع بالضمه ذلك لأن الرفع بالضمة هو الأصل عن ذلك سيكي فرفع جميعها بالضمة سيكي فيسافر فيسافر فعل مضارع مرفوع يتلفظ به الناصب والجازم مهم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مم.
وهو اسم مفرد مم.
والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف عن المرفوع مم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مم.
وهو جمع مرفوع مم.
والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع مم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع وهو جمع مؤنث سالم ممتاز ina ga wani duk za ka fi abin da yake a fili kowa bin ta ba ne sai ka muka duka abubuwan guda hudu domin ta fi da shirin mubarak da zai lamsu sai ga asir in kai wa rafa'uhu bid-damma li'annaha hiya al-asl وكذلك محمد الاسم المفرد والاصدقاء جمع التكسير والمؤمنات جمع المؤنث السالم wato dukan su guda hudun sai ya kasance halin rafa'ar su ya zo alal asli lam yakhruj an al asli fi halatin rafi eh wa amma nasbu a halatin nasbu fa zamu ga wanda أما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو العصر فيها Mhm.
ما عدا جمع المؤنث السالم مم.
فإنه ينصب بالكثرة نيابة عن الفتح- عن الفتحة مم.
ولسانها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات kaga lokacin da ce lan ukhalifa ukhalifu da mudari da mujin su fi da sarhi ce wa huwa mawsul bi kullan alladhi wa ana mutasabbi al-fatatu zahira muhammad al-ism al-mufrad wa huwa maf'ulun bihi mansub ana wuri wato kaga shi ma yazo fataha zahira الأصدقاء جمع المؤنث جمع تكسير كما بالفتحة الظاهرة المؤمنات جمع المؤنث السالم كيف يجمع بالكسر في نيابة عن الفتحة wato fi halittar rafi dukkaninsu kullu halihi al-aqsam al-arba'a dakkat al asli an gane ku sai kasance rufa ta hanyar damma amma fi halittar nasbi dukkaninsu sun zanto kuma al-asli sai ne jam'ul mu'annas salim wanda yake karja al-asli وصار نسبه بالفتحة بالكسرة نيابة عن الفتحة أما صار بقول نسبه بالفتحة الظاهرة إن لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات أمد دم المؤمنات يتكتب يمينكم بها أو خالف
وخالف اسم مضارع موصوف بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ومحمد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا ظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث كامل ممتاز هذا واضح كله واضح وأما القصد بالكثرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يحفظ أصلا وما عدا الاسم اسم الذي لا ينطبق فإنه يحفظ بالفتحة نيابة عن الكثرة ولذلك مررت بمحمد وبلال والمؤمنات وأحمد فمررت فعل مضارع فعل فعل وفاعل والباء حرف حرف خفض ومحمد مخفوض بالباء وعلامة خفض وخفض بالكسرة الظاهرة
تنوينا لأن التنوين هو الصح كما سبق بيانه إيه.
وعلامة خفض بالكسرة الظاهرة فهو جمع جمع تفسير منفصل كما عرفت أيضا والمؤمنات مقصود بأنه تعريف على المقصود أيضا وعلامة خفض بالكسرة الظاهرة وهو جمع وهو جمع مؤنث فاعل كما عرفت أيضا وأحمد مقصود بأنه معطوف على مقصود أيضا وعلى وعلامة خفض صفحة نيابة عن البقرة وأنه حكم لا ينطبق والمالك له من الصرف العربية ورفع الفعل
من شاء wato Ahmad ke ne ke magana.
وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع فإن كانت فإن كانت فيه العاقل فإن كان
فإن كان صغير الآخر فإن جزمه بالسكون فما هو الأصل في الجزم والثاني لم فاقد خارج فمن حرف نسل وجزم وقلب والفاقد اسم مبارك me وسكون yake nufi da harfu nafiyin mun fahimci harfu nafi yana kullum kwanar abu idan aka ce yin babu sai kace lin yuzhab ma'ana ka kulle ne yuzhab sannan mutum a sukun an gane ko to ko me wa qalb mu da kyau wato yakan canza shi ne mudari daga ma'anar shi sai ga mabi domin idan ka ce lam ya zahab kuma na zama ce ma zahaba akwai bambanci mana a bambanci mana duk daidai bai tafi ba ma zahaba bai tafi ba lam ya zahab haka dai kuma bai tafi ba ba wani bambanci ta fuskar ma'ana fa nan gurin yazhab asalin sa yazhabu fi'li mudari yana yadullu ala al-hal wal istiqbal yana nuna abin da ke faruwa yanzu da abin da yanzu nan gaba da nan ta zo sai ta yadda ke bai faru ba bai faru ba a yake ba yanzu ko jiya ko shekaran jiya ko watan jiya ma'ana ta zama a nan ya tashi daga mudari ya koma shi ne tsamsin da ke ne amma talibu من الدلالة على الحال والاستقبال إلى المضي ليكون دالا عن المضي معناه لم يذهب بالأمس لم يقرأ بالأمس لم ي- لم يذهب قبل الآن ده كان ما ده هذا كافي يجي معناه ده كان ده معروف طبعا في النبي كده كده بقى
والفاقد فعل مضارع ولزوم جبل وعلامة جزمه السكون وثاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وإن كان فإنه يحرك حرف العزمة وببابه لم يوسع برده ورمي وجهه ورمي وجهه ولم يقضي ولم يقض ما عروضه فكل من يسعى ويجد ويقضي مثل مبارك مجنون بوجه وعلامة مثل من خلق الألف من يسعى والفتحة قبلها ومن عليها وحذف الواو من وجه والضمة قبلها ومن عليها وحذف الواو من نفسه والكسرة قبلها ومن عليها جميل جدا wannan ya zama yin bayani kenan gaba ɗaya akan al-mu'rabu bil harakat al-mu'rabu bil harakat farko nan ta cewa babin al-irabi الرفع كل علامته الأصلية الضمة النصب علامته الأصلية الفتحة الجر علامته الأصلية الكسرة الجزم علامته الأصلية السكون وفي كارثة لا وجود له الدخول لأيك مثل إعرابي بالحركات في روايتك في هذا الرفيق sai ya kasance gaba ɗaya sun yi ittifaqi fi halatin rafi kowane ɗaya daga cikin su yurfa da ma ba dubbanna ba ɗaya da ake wa rufa da wani abin da ba danna ba sai zo fi halatin nan dukkanin su gaba ɗaya kowane yurfa da ma ba yin fata haku sai ne zaman da ana su samun wanda yake yin sabo bai kasar shi ne ya zafan amal fasa جيكنا سيزو في حالة الجر دكا نسو دباطا أبا نسو جر ثانيا لي بالكثرة إن بند سجلي مضارئي تنبي في سجلي لي بهكا با ما كثرة با تفيدا في كنسا إلا بطان هنسا فبا ما دكا نسو دباطا دعني اسم النصر بجمع تكفير بجمع المؤنث الصالح كون لي يجرد ماذا بالكثرة قولا واحدا اما فعل المضارع الذي الفعل المضارع الذي يتصل باخره شيء فهو لا يدخله الكسر لا تدخله الكسرة لان ذلك لانها فعل اذا في حالة الجزوة فهي كسر في الجزم ده مبارك ده في كلمة فعل كان بقى ذلك بعد اسم المفرد بقى ذلك بعد زمن ذكر زمن تكثير بعد انت بجهل وانس الثاني لانها كلها اسماء والاسم لا تدخله لا يدخله الجزم فالجزم من خصائص الافعال كما ان الجر من خصائص الاسماء سورة كذا abu ne mai sauki abin da duk dogon bayanin da ya mai tso za ka iya ta kai cikin ba abin da ka fahimci dai mai yake so ya fahimci yanzu ya gama bayani kenan akan abin da ya shafi al-mu'rabu bil harakat shine kuma zai shiga cikin bayani illa illa ma al-murabu bil huruf kuma kai ka samu ka so yawa ne maka nisa da yawa daga cikin malamai suke ba da shawara inda mutum zai fara koyon nahawu ya fara da azurumiya to zai samu mukaddima da shin fada mai kyau irin wadda ba lalle bane ya same ta a cikin sauran kuma a cikin sharhi sharhi da aka yi wa azurumiya gaskiya wannan na tufatu samiya a tufatu samiya dinnan na muhiddin abdulhamid yana ɗaya daga cikin sharhi mafiya kyau wanda baya faduwa da yawa sannan baya takaicewa ta yi yawa kuma baya shiga cikin waɗansu masahaf na hawiya waɗin ba su sa mutum ya rikice yakan tsaya yi tarkizi a kan ta fahimci mai a duniya yake son shi ba ka in dai muka je a natsi muna bintansa ya zauna su sosai gaskiya sauran abubuwa da za a shiga wani hawa ba za su rikitar da mutum amma idan bai zauna sosai ba to sai zanto duk abin da za mu shiga maimai ne za mu kai su ku rikin su kusan nahau suke ba wani kuma nahau ne kusan dukkan wani ilimi ko da kan faɗa maka wani abu yanzu ana yanzu za ka zo nan gurin an yi maka bayani a kan kasuwar kalmar zuwa kashi uku shi ne da ismi da harafi shi ne abu na farko da aka saba in ka je cikin aljiya ma abin da zai faru zai fara maka bayanin takasimar kalmar wanda ba zance kalamu na nafi zun mafi don tattakin wasu mun wafi don sun mu harfin da kalin wafi da kalmatin da lakawar an wa kalmatin da ya kalamun kaliyar an shi ne kawai abin da zai masa to amma bambancin shi ne fara ba karin bayani abin da ma aka ba su shi a takaice a kan wurin sa a fasa maka shi da yawa idan ka kare shiga wani ya fasa da masu kara su duk littafi da ya yi sama da na kafa da wanda suka nufa a kafa ko da ya maimaita ma الأبواب التي درستها من قبل والفصول التي درستها من قبل فإنه يتناولها بشيء من البسط والتفصيل أكثر مما درسته في كتاب من هذا الكتاب في كتاب دون هذا الكتاب في المصطلح ina ba ta fahimta ba a sanar ne ba idan na gode kabarin da sai da shi ma da wannan fara na gode ya zuru ne shi ma da wannan fara in ma na ji alfiya da wannan zan fara kuma alfiya ce karfe da an je na hannu sai mutum ya zaɓi wani abu amma yadda sirrin abin yake shine na fasa yana ba ta abin da ya dace wanda yake mubtadi'i a fagen nahwu tabi'an mubtadi'i bil hamza ba mubtadi'i bil ayn ba ko ba ta ba wanda yake mubtadi'i a fagen nahwu ya kamata ya sani daga nan idan ka je kafarin ba ya tsara ma idan ka je wannan ya tsara ma ila asiri ba ka shawara da nake bayarwa a kan cewa babu abin da yake tsare karatu sai darasi da muzafara dole sai mutum yana yana maimaitawa dawon ana birki na su fari kuhu wani ilmin bibbirki kwana wasu safa kan yadda wani ya faɗa من قبل هكذا باب سوء من هو ومن كما هو باب المضاف المضاف إليه بيان من قبل ومن بعد جزء دم ذات من قبل دم ذات من بعد أقول لك ثم ذات من قبل من بعد هو نزل إليه أما من كان باب المضاف هو المضاف إليه ما تكون كيف أنكم ما تكون هنا ما هو متأكد المعربات المعربات بالحروف كيف تترجم
المعربات بالحروف هذا والذي يعرب بالحروف ba dan an ta bane kafin da yini zai zai karfa ta muku su zai zai ba ta dole sai sai zai tafsirin i'rabul musanna dina cikin al-mawdu' bil huruf idan ka bude gaba i'rab din muzakkar as-salim i'rab al-asma' al-khamsa aga duka ma al-mawdu' bil huruf zai shige su ne san wani yasa ba mu da su da juna sai bil mubarak da zulmi ta zuwa sun sai ana nufin wanda a karshen sa babu alifu tasmiya babu yawon jama'a babu yawon sifat shine alfin mubarak da zulmi ta zuwa sun sai kamar idan kace ya zahabu kaga sai da mubarak ne nan ta zuwa sun sai amma da zaka ce ya zahabani haba ita sun zuwa sun alifu tasmiya ya zahabuna ittasala bi akhirih yawon jama'a fa zahabuna ittasala bi akhirih yawon mukhataba saboda haka nan gurin kaza shi ne babban alaikum salam فإن كان الفعل يسرين الآخر أنا أصدر مثل فاعل منكم إيه؟ في من يجي كما كان كان قدر شيء ومن صبر كامل صبر كامل هو منصوب يوما فإن كان الفعل صحيح الآخر إلى بطاقة يوما بندوا أو وانا تجي مغانا تجد الناظم إيه ممكن الناظم والمنقوص أبو كواتي في بلده وتجد الناظم تجد الناظم كل كل اللي وانا sai dai fi'ilin madin fi'ilin da ya wuce ka ga zama madin sifa ce ta fi'il amma idan kace fi'ilin madin ya zama to fi'ilin mudar ne madin ko mudar ne ne fi'ilin mai wucewa wane ne mai wucewa din amma fi'ilin da shi ne wuce da kansa kaga sai ake magana na kamar yadda an kasa babu tun da ba alim bulama da duk za a musu sami yin su duka wane da duka na muwazaba yin abu kullum kullum shi ne muwazaba amma ba ta bara lafewa bayan kana yi din kawai ya kana yi kullum kullum amma ba wani lafiya ce ina ba ta hankali na'am makamin ɗalibai su suke nufi da al'afiya annawawiyya makamai na ɗalibai nukiliya ke a'a idan kalmar ta zo a larabci na zamani akwai masana larabawa masana larabci to wanda suke zaunawa larabtar da ita tunda ba kan babu yanzu wannan na kamar tsari dangi lokacin da larabawa suke jahiliya akwai su ba su gusi musu suna ba a yanzu idan abu ya faru sai a taru masana to ga to mu yi istilahi mu ce ba an ce kaza don ya bada ma'anar abu kaza wanda babu shi a da larabcinin zamani larabcinin jarida kamar yadda da yawan su sun suna kokarin su sa kwamfuta suna da larabci tunda ba kan babu ita larabawan da ba su san kwamfuta ba kwamfuta kuma turanci ne to ya za a kenan to suka yi ta abin nan mujama'at din nasu dai ba sa samun nasara wajen larabawa su goyi bayan saboda karfi na kafofin watsa labarai na kasashen turai dole za su farlanta iradar su ita suke tafiya sun zo suka taru suka ce to to kuma lokacin akan samu sabani inda laraba suke samun matsala a turan kansu sabani yanzu azhar a matsayin ta musibiya ta ilimi ko ku ce aljami'atul islamiyya a matsayin ta musibiya ilimi ta ilimi ko ka ɗauki jami'o'in sudan a matsayin ta musibiya na ilimi kamata ya duk su san kasashen larabawan su ba da wakilci a samar da wani majama allugawi wato wata majalisar koli ta kula da harshen larabci wanda in wani abu ya fito a wannan zamanin su yi ijimaya tsakanin su sa musu juna da larabci abin da ake kira taharibul kalimat kokarin mayar da kalmomi su zama larabci ta yadda dukkan sauran kasashe haka za su yi amfani to amma ba sa iya ba sai daga yan mazhar sun yi nasu yan madina sun yi nasu yan yan sudan sun yi nasu yan siriya da labanin sun yi nasu ina mata an fahimta to sai suka sa abin nan suka zo kwamfuta wajen suka ce a sa mata suna mazama mazama amma ya taɓa jin wannan suna cikin amma akwai majima na lugha wanda suka ce haka ya kamata a sa a kwamfuta da larabci daga nizamu tunda ita kwamfuta tana tsara abubuwa kuma abin da aka tsara aka sa masa za a same shi yadda yake kuma in kana so ta tsara masa za ta tsara masa za ka yi rubutu ka ba ta umarni ta tsara masa manyan baki ko ta kasakiya ko yan kanana sannan kai takaccen rubutu ko mai kake ko mai nane sannan a yi ambalayin ɗin wasu kalmomi ko kar a yi sannan a yi wurin ka za a girmama shi a yi takbir na abin nan wani wuri kar a yi wannan duk mai nane tsari mai yin tsari sai zama nazam to tunda ita kwamfuta tsari take tsara abubuwa take da tsara maluma a sa mata suna nazama sai ta ba sai ba lafiya ya zo ce kwamfutar ba a so ya ce nazama da an faɗa ka duk wani mai amfani da larabci a yau ya fahimci kwamfuta ake nufi to amma na tsawon in an samu cibiyar ilimi ta da wannan dole akwai bukatar tallafawar sauran kasashen laraba da kuma sun watsa labarai kowa ya san ka faɗin kwamfuta kada ka je da suna sai wannan haka za a faɗa a rediyo haka za a rubuta a jarida haka za a faɗa a talabijin haka za a yi kaza sai a farlanta sunan karfi da yaji ya ta ba ji ka shafi har ya zama babu yadda ka iya haka yake ina fata an fahimta babu yadda ka iya haka yake to kaga wannan kafofin wasu labarin ne ke farlanta a mutane yare ko sun dubo sun so ba wai ka za su yi jama'a dole su yi aiki da wannan ba za su yi ta ne ta kullum sun ba ka da har kai ka faɗa yanzu na fahimta yasa da an farlanta mutane na fahimta in fa'adda dan adawa lafazin yin adawa fassara ce ta yan BBC da suka fassara kawai abin da yake nufi da yan adawa shine yan opposition to saboda haka kaga yare ne fassara ce ta yare na siyasa kuma aka farlanta shi dole mutane su yi amfani to ka fi tasirin kafofin masu labarai ke to abin da kai da bakin ciki shine kasashen laraba ba su da wani saboda kowane gidan talabijin ko na saudiya ko na misra ko na menene galibi yakan aro program ɗinsa ne ko daga america ko daga ingila kan siyasar yatsa labaransa yawanci labarai ma ba su da wakilai su tafi da wasu fara musu labarai sai sun saya a wajen ɗanen kuma kuma labaran ko sai an faɗa a kan su samu sai su gani sai su fassara labarai sai ta ba wani ƙarin bayani da su iya a kai abin da aka faɗa ka ba faɗa abin da america tun ce shi saudiya za ta ce shi wani zai faɗa in ko har an samu wasu kafofin watsa labarai masu ƙarfi irin su jazira to suka samu masu gudanar da su kuma ba ruwansu da addini kakakkun yan duniya ne kawai su duniya suka sa saboda haka masu harkin kafar watsa labaran su an ra'ayi wa ra'ayin asar dole an ga ra'ayinka kuma a ra'ayin wanda yake kikiyarsa a haka gaba ɗaya mutane sun sa hukunci ma'ana dole ko in ka faɗi imani a samu ne ko da kafin in in ka haka sunna ne ma mutum ko bid'a zai faɗa kar a ce sun fara lanta mutane wani ra'ayi daya a saku ba duka a ba kowa abin na gurɓa su sanu dan adam ne da yin ta'addanci da fitar sun da Allah ya mutu ta ba kai fitar sun lahin da fi fitar da su alaiha Allah ce na ta su gudun an zuba da islahiya wanda ta khalid na tangatin hakim al-batil shi ne a ilmin fasadi fil ard to amma wata kafar wata labarai ce wanda take za ta za ta ɗauki siyasar addini ba babu ita gaba ɗaya babu a saudiya babu a kowace kasan ta duniya ta larabci babu ita ko saudiya babu kuma turatun da sun iya makirci babu abin da suke so su kama a kowace kasa daga cikin kasashen larabawa ko dukkan wata kasa mai rinjayen musulmi irin wurare guda hudu a sa musu wanda suke so a waɗannan wuraren a sa almajiran su da suka karantar da su a jami'o'in su a waɗannan wuraren su ne ministoci ministoci da su shiga da kasawar da wani da abin da suke so a kusa hanyar mun za su rika farlanta abin da suke so a dinga faɗa kuma kuma da fara da kuma da fara da kuma da fara da kuma da fara da kuma da samu su san wasa da kwallon kafa da sauran su kuma ya da kuma da
الله ورسوله بالإيمان بالله بكل من ذلك صلى الله عليه وسلم وأن تقوم ما جعلك